السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غضبر متيو التحذير عن العصبية القبيلية السمعاء wato gargadi da musulunci yayi game da nuna ta'assubanci nuna goyon bayan wani ko da baya kan gaskiya saboda kabilan ku daya ko garin ku daya ko launin fatan ku daya ko kungiyar ku daya ko dai wani abu makamancin haka musulunci yayi gargadi game da haka kuma yakan karya dukkan al'umman da suka tsaro akan wannan innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجئها إلى النار عباد الله فعلى ضوء هذه الآيات الكريمة التي كانت في مقدمة قد نهينا عن الفخر بقبيلة أو نسب قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وفي الحديث إن ربكم واحد وأبوكم واحد لا فضل لعربي على أجمي ولا لأجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بتقوى الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه ابن ماجه إخوة الإسلام إخوة الإيمان لقد جمعت كلمة لا إله إلا الله هؤلاء الناس الذي كانوا تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نحن هؤلاء الناس sahaba unzur ila suhaibur rumi wa bilalul habashi wa salman al-farisi anna kalimata shahada jama'atuhum ma'a abubakar siddiq wa huwa arabiyyun al-quraishi wa tawarat asbiya al-qabiliya wal jins wal arab وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة وليس منا من دعا على أسبية وليس منا من قاتل على أسبية wa laysa minna man mata ala asbiyya rawahu muslim ayyuhan nas fa kullukum li adam wa hawa wa inna allaha la yas'alukum an ahsabikum wala an sabikum yawmal qiyamah wa inna akramakum indallahi atqakum fa qala abdullah ibn mubarak fi aqwalihi hina mabtakhara an-nas inna an-nas ibtakharu wa yaquluna wa yaqulu ibn al-mubarak in ibtakharu bi qaisin aw tamimin fa inna abil islam la abali suwahu عباد الله فإن الله خلق النار لمن أساه وإن كان قرا قريشيا انظر إلى هذا هذا الرجل وهو رئيسهم أبو لهب وهو قريشي ولكن إنه في النار وخلق الله الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا وعلى رأسهم بلال بن رباح حبشي المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فلا تجوز العصبية لمذاهب ولا للأشخاص ولا للقبائل أو للبلاد وإنما المسلم يتبع الحق مع من كان ولا يتعصب ولا يترك الحق الذي مع خصمه فالمسلم يجور مع الحق أينما كان سواء كان في مذهبه أو مع إمامه أو مع قبيلته أو حتى مع عدوه والرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل والله تعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الحق ولو كان مرا اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وارزقهم البطانة الصالحين اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم hutuba ta biyu tana fasara wannan sako da ke cikin wannan hutuba da muka mata take da gargadi game da kabilanci waɗanda wasu da haka suke rugujewa ɗaiɗaikunmu da kuma al'ummanmu da garuruwanmu da dukkan abin da muka riƙa na madafin iko matakar aka sa ƙabilanci a ciki to wannan tafiya za ta rushe annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da manzanci manzancin annabawa tana yaƙi da dukkan wani abu na ƙabilanci domin yana ruguza al'umma bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman taimako gare shi da kuma neman gafaransa da kuma neman tsarin Allah da muke yi daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na shaida lalle babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na shaida lalle Muhammadu kuma bawansa ne manzansa ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu fashe kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga jikin rai guda kuma ya halitta a jikin wannan rai matan da za su yi zamantakewa suka yada 'ya'ya da zuriya masu yawa maza da mata ku ji tsoron Allah da kuke gama junanku da shi lokacin da za ku roƙi juna ku kuma sadar da zumunta lalle Allah ya kasance a gare ku mai tsaro ne ya ku bayin Allah ga wata aya Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mu duba hasken da ke cikin wannan aya Allah ta'ala ya ce ya ku mutane mun halice ku ne daga namiji da mace kuma muka sanya ku kabilu daban-daban da kuma yankuna daban-daban domin ku iya gane junanku da kabilunku lalle mafi karamci a wurin Allah shine mai tsoron Allah kadai lalle Allah ya kasance masani ne kuma zai bada labari akan abin da kuke aikatawa kuma ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lalle Allah abin bautanku guda ɗaya ne kuma mahaifinku ɗaya ne babu bambanci da falala tsakanin balarabe ko ajami kuma babu bambanci tsakanin ajami da balarabe babu bambanci tsakanin jan fata da bakin fata babu bambanci tsakanin bakin fata da ja sai da tsoron Allah kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah baya dubi zuwa ga surorin jikinku ko dukiyar da kuke da shi Allah ko yana dubi ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku ibn majah ya rawaito wannan hadisi ya ku ƴan uwa mu'minai kalmar shahada ba ta tara mu duka akan kalma ɗaya ne da kuma haɗin kai ku duba yadda magabatanmu daga cikin sahabbai suka yi tafiya suka dunkule lokaci guda akan kalmar la ilaha illallah ga misali ga wasu sahabbai akwai wani sahabi da ake ce masa suhaibin rumi shi ba balarabe ba ne ga kuma wani sahabi ficacce da ake ce masa bilal mutumin ƙasar habasha ne bakin fata kuma ladani ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce ni ba za ka min ladanci ba sai farin fata balarabe iri na annabi ya yarda bakin fatan nan lokacin da aka yi mafarkin yaya za a kira sallah ga larabawa a dunkule tare da manzan Allah ma ya ce ku saka wannan bakin fata ya kira min sallah saboda annabi ya ga shi ya fi cancanta amma ba ƙabilansu ɗaya ba ba launin fatansu ɗaya ba annabi ya yaƙi ƙabilanci ga wani ana ce mishi salmanul farisi shi ma mutumin ƙasan farisa ne shi ba balarabe ba ne alman kalmar la ilaha illallah ta tara su tare da sayidina abubakar suka dunkule wani ɗaya shi kuma sayidina abubakar balarabe ne kuma bakure shi shi ya sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam don ya yaƙi wannan aƙida na ƙabilanci ka daga ganin wai wani bai dace ba ya rike matsayi sai wanda muke tare da shi a anguwa kowa ne bai dace ba ya rike wani matsayi tun da ba a jiki ne yake ba ba candidate ɗina ba ne wannan yana daga cikin abin da ta ruguza al'umma a yau cikin addini da kuma cikin rayuwarmu sai annabi ya ce to duk wanda ya kira zuwa ga ƙabilanci baya tare da ni wanda kuma ya yi yaƙi saboda ƙabilansa baya tare da ni duk wanda ya mutu ya je ya sake har ya mutu saboda harkan ƙabilanci baya tare da ni imamu muslim ya rawaito wannan hadisi ya ku mutane ku sani dukkanmu fa daga Adamu ne da Hawwa'u lalle Allah ba zai tambaye mu game da fatan jikunan mu ba kuma ba zai tambaye mu game da dangogin da muka zo da shi ba ranar kiyama amma mafi karamci a wurin Allah shine mai tsoron Allah Ibn al-Mubarak ya ga wasu suna alfahari suna alfahari da kabilansu wani ya ce ni daga Bani Qais nake ko daga Bani Tamim ni nake kamar yanzu ne mutum ya ce ni bahaushe ne ko ne wani ya ce ni ba darabe ne ko wani ya ce ni bifilace ne ko ba barbare suna ta alfahari game da wannan sai shi ya waru shi kadai ibn mubarak sai ya ce ni kan babana uwana da ubana shine musulunci uwana da ubana kadai shine musulunci ni bana alfahari da wani kabila ku sani ya ku bayin Allah Allah fa ya halicci wuta ga duk wanda ya saba masa in dai za ka saba ma Allah Allah zai shigar da kai wuta ko da kai yancacce ne kuma bakware shi ka duba mana ga wanda ya fi kowa dangantaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya saba ma Allah ba a masa kara ba shine Abu Lahabi ba shi ne kuma dangin annabi amma Allah ya la'anci Abu Lahabi aka saka shi a cikin wuta inda za a buga misali ma da ɗan wuta sai a bugo hujja da Abu Lahab tabbati ya da Abu Lahabul wata kuma ba shi ne kuma dangin annabi kuma Allah ya halicci aljanna ga duk wanda ya masa da'a ko da kuma kai da ka masa da'an nan kai bawa ne mutumin habasha yanzu mu duba bilal mana ga bilal fa ba habashe ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ce ya kai bilal har sai ina jin karan takun takalminka kusa da ni a cikin aljanna kuma gashi kuma ba habashe ne bakin fata kuma mai kiran sallah ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai dace ba a rika nuna kabilanci da bangaranci da mazhaba ko a rika nuna bangaranci da wasu ba za ka sa wani a matsayi ba sai in dai danginka ne na jini ba za ka yadda wani ya shugabance ka ba sai in yana da alaƙa da kai in mutum bai fito a haulanku ba kai za ka ce ba ka tare da shi yanzu ko mu duba menene ya ruguza sarakunanmu yanzu a cikin ƙasar nan ai daga cikin abin da ya fara ruguza daula na mulukiya irin na ƙasar hausa tun daga lokacin usman dan fojo tana da martaba da komi amma sai suka zo ba sa mai da mulkinsu ga wanda ya cancanta ko da baka cancanta ba in kai jinin gidan ne kawai zaka mulki mutane Allah ya rusa su ko bai rusa su ba Allah ya rusa su yanzu babu wani sarakunan kasan da suke da duriyar da za su iya faɗin wani abu aji me suka yi Allah ya karya su cewa babu mai sarauta sai jinin gidan ko da a garin kowa a anguwan abu wanda ya cancanta ya rike sarkin garin za a ce ai shi ba haulen gidan bane ba a haife shi ba ba dan sarakuna bane wannan mummunan iddi'ai na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karya sarakuna yanzu ko ko ga Allah ya rangwanta musu sai sun dawo kan daidai to haka nan ma yanzu a siyasa ta kasar nan aka mayar haka za ka ga mutumin kudu yana tsanan ɗan arewa yau in ka ga wani mai mulki ya hau babban damuwarsa sai ya rubuta ɗaya yankin ƙabilanci ga ta nan ƙarara in mutumin kudu ne ya hau kafin ya sauka mai zai ga cewa ya gama illa ma arewaci wani illan da ta gigita ta kafin ya sauka da haka kuwa Allah zai karya ƙasan nan in dai ba mu kiyaye wannan ba kuma ma bari ko mu ƙasanmu ta musulmai mu yamu nan kanmu ko cikin jihar bauchi nan yanzu wasu ba su so 'yan yankin katagun su mulke su sai dai 'yan bauchi zon sai 'yan nan bauchi ko ta kudu ko ba gaba ne dan bauchi ta kudu shi ma baya so dan bauchi ta arewa shi ma baya so dan nan daga jaye dan katagun ne in suka hau suka damke mu ko numfashi ma ba za mu iya ko ba ka ke faɗa ba kabilanci ba za a duba cancanta ba kuma duk waɗanda suka riƙe tafiyar su ga irin wannan wallahi sai Allah ya karya su kuma yanzu haka ake sadadowa har cikin addini ake gabatar da irin wannan wannan aqida yau ko shugabanci ko limanci kowane irin matsayi tunda ba tare da jin bana son wani ga wani nake so annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yaki irin wannan duk tafiyan da ta zamanto da irin wannan kowane irin tafiya ne sai Allah ta'ala ya karya ta saboda haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani yace inna akramakum indallahi atqakum annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kira kan kabilanci bana tare da shi to mu rike ayoyin Qur'ani da hadisai in muna so mu zauna lafiya daidai kun mu in muna so mu zauna lafiya a jumlace dole sai mun bi hasken karantarwar addini Allah ta'ala ya taimake mu wannan ita ce karshen hutuba kuma Allah ta'ala ya gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai gaba ɗaya, ya ƙaskanta kafirci da shirka da mushrikai gaba ɗaya, Allah ya yi muwafaƙa ma shugabanninmu a kan alkhairi, Allah ta'ala ya azunta su da ma'abota shawari salihai, Allah ya ɗage mana tsada da muke ciki da bala'o'i da girgiza gaba ɗaya, Allah ta'ala ya kawar mana da mummunan fitintunu na bayyana da na ɓoye, daga garuruwanmu da sauran garuruwan musulmai na duniya gaba ɗaya. Allah ta'ala ya salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa kamar yadda ya salati da tsira wa annabi Ibrahim kuma ya yi albarka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya yi albarka wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa sakonni da za mu isar guda biyu kafin mu shiga sallah ya ‘yan uwa taimako da mutane suka ba mu haɗin kai an ba mu haɗin kai kwarai da gaske game da taimako a wancan mako muke cewa taimakon nan ma dubu ɗari uku ne da kaɗan ya yi kusa ya cika ɗari hudu to sai ga shi yanzu ana dab da kaiwa kusan dubu ɗari shida ma akwai wani bawan allah wanda kila yanzu ma haka kila yana cikin masallacin nan shi ya zo ya same ni a ran juma'an ya ce ga taimakon da zai bayar na mahaifiyansa da mahaifinsa da shi kansa ina akawun ɗin masallaci sai aka nuna masa a jikin wannan allo sai ya tura mana dubu saba'in allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma allah ya kai lada wa mahaifinsa da mahaifiyansa da shi kansa sannan wata mata ma ta turo mana dubu uku ita ma allah ta'ala ya saka masa da alkhairi to saboda haka yanzu kafin zuwa ran juma'a da za mu zo insha Allah za ku ji yadda aikin za mu fara taba aikin don dama mun gaya muku da yardan Allah yadda kuke ba mu haɗin kai mu kuma za mu tsaya mu cika amana in Allah ta'ala ya yarda gwargwadon hali ta yadda za mu ga mun cimma wannan aiki to wannan kuɗi da ke hannu za mu kira shi injiniyan mu ma kwanakin baya ya riga ya babba mu a irin estimate ɗin abin da za a nema don a fara hawar da wannan linta din to overhead cost din ya ce dole da a samu garawul da a samu yashi da rodi da kuma siminti to da yake kudi na hannunmu idan Allah ta'ala ya sa muka samu wasu bayan Allah suka ɗauki wasu abubuwa daga cikin kun ga an rage mana yadda kudin ba zai tafi lokaci guda haka ba mu samu wasu daga ciki wanda za su taimaka mana kamar yadda muka kama wannan bawan Allah ya mana taimako a kawo mana turub ɗin yashi ba sai an ba mu kudin ba turub ɗin yashi can taya don saboda kai ma in ka gina wannan waje kana da ladan ka duk abin da masallacin nan ta ribatu da shi can taya sai a juye mana shi a samu mana yashi mai kyau sannan kuma da garawul shi ma turub ɗaya wanda duk kun ga in an samu wannan ba za mu sa shi cikin wannan kuɗaɗe ba to sannan kuma sai siminti wanda shi kan mukan yi gidauniya ne to gidauniyar nan shine daga mun tashi da Allah ko da da a samu ne ya bada buhu biyar ne wani buhu biyu wani buhu goma wani buhu daya ga yan kwamitin mu nan suna nan sai a kakkawo a zo a bayar muna neman buhu talatin ne kamar yadda injiniyan ya ce da za a yi wannan aiki to rodi kuma dama a wancan na ginin masallaci muna da saura tun wancan lokacin mun aje shi duk wanda suke sama wajen matakala in suna saukowa da su ga sauran rodin to za mu ga gwargwadon yaya ake so sai kuma mu ƙara ta yadda aka kakkashe aka kashe wani kuɗi wasu kuma wanda aka kawo taimako za mu faɗa muku irin abin da muka samu taimako da kuma yawan kuɗi da muka kashe kuma muna fata za a daɗa ninninka wannan taimako fi sabilillah game yadda kuke wannan ƙwazo Allah ta'ala ya sa mu kai ƙarshen wannan aiki lafiya kuma Allah ya sa ya zamanto mana waƙafi ya zamanto mana sadaqatul jariya ranar kiyama to wannan shine sakonni sannan na ƙarshe akwai muhadara da aka ce mu sanar da 'yan uwa da za a gabatar a masallacin juma'a ta gwallaga a yau daga sallar magariba za a fara wannan har bayan sallar isha'i na ƙungiyar matasan sunna na izalatul bid'a wa iqamatu sunna da za a gabatar a masallacin juma'a ta gwallaga daga an idar da sallar magariba za a fara wannan muhadara har kuma bayan sallar isha'i malamai daban-daban za su gabatar da wa'azuzzuka insha Allah sannan kuma akwai semina da za a gabatar gobe asabar daga karfe goma na safe har zuwa bayan la'asar a Sheikh Jafar Mahmud Adam Hall da ke masallacin Juma'a ta Gwallaga wanda za a shirya wa ɗaliban ilimi da kuma malamai lakcoci daban-daban da za a yi na semina muna fata za a ba da haɗin kai don a amfana da waɗannan abubuwa wannan shi ne ƙarshen kutubanmu da kuma sanarwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu komo ila salatikum